لله الذي لم يزل يمنعه منهما وبالمعروف معروفا وبالإحسان موسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يكشف القربى ويغفر الذنوب ويغيث ملحوفا ويجبر ويرسل بالآيات بالآيات تخويفا وتعظيما وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أيها المسلمون ما أقصر عمر الدنيا وما أسرع مروره فمهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر ومهما طال العمر لا بد من دخول الكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله قيل وما عسله قال يفتح الله عز وجل له العمل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه وفي الدعاء اللهم اجعل خير أمري آخرة وخير عملي خواتما ها هو رجل رجل من الصالحين كان إماما لأهل المساجد وفي يوم من الأيام خرج كعادته من بيته موجها إلى المسجد ليصلي صلاة الظهر وبعد أن صلى سنة القبلية وقرأ شيئا من القرآن أقيمت الصلاة وتقدم ليصلي بالناس وتقدم ليصلي بالناس وفي الركعة الثالثة في المسجد الثاني في السجدة الثانية سمع الناس مثل تشائبر مكبرات الصوت وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فتقدم أحدهم وأكمل الصلاة وتركوا إمامهم وقد صعدت روحا إلى بارئها الله أكبر إنها الخاتمة الحسنة التي لا تأتي إلا من حسن عمله وصلاة على وقتها وفعل للخيرات وأداء للحقوق وأقل للحلال فلا حول ولا قوة إلا بالله إذا نزل بنا ملك الموت لقبض أرواحنا ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا فارقنا الأهل والأصحاب ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا أدخلنا في قبورنا مع أمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا طال يوم القيامة وقوفنا ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا استدعانا للحساب ربنا ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا تطايرت يوم القيامة سفهائنا اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من عذاب القبر اللهم ارزقنا أعمالا تبيد وجوهنا يوم نلقاك يا رب العالمين عباد الله إن القبر له ظلمة شديدة قال عليه الصلاة والسلام ذلك عندما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد في أهله ففقدها فأخبروه أنها ماتت من الليل ودفنوها وكرهوا إيقاظهم فطلب من أصحابه أن يدله على قبرها فجاء إلى قبرها فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مليئة الظلمة على أهلها وإن الله تعالى منورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه إن الكبر ضد لظلمة إن الكبر لظلمة لا ينجو منها أحد كبيرا ولا صغيرا صالحا كان أو ظالما ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ كما قال عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه ذلك الذي تحرك لموته عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء القبور عباد الله مدرسة يتعلم منها المسلم الكثير من الدروس والعبرة القبور تذكرنا بالآخرة ويكسر أعمالنا قال ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة أخرجه النسائي القبور تغرس في قلوبنا أن الناس سواسية لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى عباد الله اذهبوا إلى القبور وتأملوا هل تفرقون بين غني وفقير بين العزيز وذليل لا فرق بينهما وفي الحديث كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الترى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فاعدوا لمثل هذا فاعدوا أسأل الله أن يجعل قبورنا روضا من رياض الجنة وأن لا يجعلها حفرا من حفر النار إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ثبت اقدامنا على دينك وعلى طاعتك وعلى سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى ياتي اليقين اللهم اجعل خير امورنا اخره وخير عملنا خواتما وخير ايامنا يوم القاك فيه يا رب العالمين اللهم اجعل الجنه الفردوس مأوانا بوجهك الكريم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة آتنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai godiya ta tabbata ga Allah wanda bai gushe ba subhanahu wata'ala da ni'imarsa wanda yake ni'imta wanda ya ga dama godiya ta tabbata ga Allah wanda masanin abin da yake sani wanda duk wani mai sani bai san abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya sani ba mai kyautatawa sama da dukkanin wani mai kyautatawa duk wani mai kyautatawa bai kai kyautatawa da Allah ta'ala ke yi ba ina mai shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai shi kadai bashi da abokin tarayya wanda yake yaye bakin ciki yake gafarta zunubai yake taimakon mai rauni yake daure wanda ya karye wanda ubangiji subhanahu wata'ala yakan tsiratar da wanda ya tsorata yake sako ayoyinsa don tsoratar da bayin Allah ina mai shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzon sa ne amincin Allah ya tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan shi da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama amma bayan haka ya ku bayan Allah Allah shi kaɗai yake shi ne rayayye shi ne tsayayye bisa kansa su subhanahu wa ta'ala ya ku musulmai dukkanin wani shekaru a nan duniya kowane lokacin raguwa suke yi kowane shekara raguwa take yi a nan gidan duniya hasali ma tana shudewa ne kamar yadda girgije ke shudewa shi yasa duk lokacin da komai tsawon dare alfijir zai keto hakan nan duk tsawon rayuwa wallahi wata rana da a shiga kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah yana nufin alkhairi da bawa sai ubangiji subhanahu wataala ya bude mishi kohumin alkhairi sahabbai suka tambaye manzon Allah me kalman asala da ka fada sai manzon Allah shine yace sai Allah ya bude wa wannan bawa kofan aiki na kwarai yayi ta yin su gabanin mutuwarsa yana cikin haka sai a karbi ransa a cikin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a karan kansa sallallahu alaihi wasallam yakan ce ya Allah ka sanya karshen rayuwata ita ce mafi alkhairi ga rayuwata mafi alkhairin rayuwata wanda na cika da aiki ya Allah ka cika min ita da aiki mai kyau haka manzon Allah yake wannan addu'a ga wani mutum ya ku bayin Allah salihin bawa ya kasance limami ne ɗaya daga cikin waɗansu masallatai wata rana cikin ranaku ya fita kamar yadda ya saba al'adansa yakan zo masallaci ya zo wannan masallaci da yake limanci ya yi sallah ta nafila a wata rana ya zo ya sallan azahar ya zo yin sallan azahar ya shiga kamar yadda ya saba al'adansa ya yi nafila raka'a biyu ya zanna ya karatun alkur'ani bayan ya gabatar da wannan jama'a suka haɗu ya tashi don gabatar musu da sallah ko da ya tashi don gabatar musu da sallah ya yi raka'a ta farko ya yi raka'a ta biyu har ya je ta uku da ya je su jada ta biyu a raka'a ta uku din nan sai mutane suka fara jin gurnani a cikin ainihin sautin wato na'ura shine sifika suna jin gurnani na fitowa kankace kobo wannan bawan Allah rayin shi yayi sama subhanallah wani ya wuce cikin mamu ya zo ya kammala sallah bayan ya kammala sallah shi kenan aka juya kan wannan bawan Allah aka samu idanu kan masu riga sun haura sun tafi rai ya tafi wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi na bawa ya yi dace a ƙarshen rayuwarsa Allah ya azurta shi da wani aiki na ƙwarai walau sallah ne walau azumi ne walau zakka ne walau aikin hajji ne walau zikiri ne walau karatun ƙur'ani ne walau sada zumunci ne duk wani aiki na kwarai Allah ya azurta bawa a ƙarshen rayuwarsa ya zanto cewa yana cikin wannan aiki a karbaransa wannan yana daga cikin abin da ya shafi kyakkyawan cikawa yayan uwa Allah ka azurta mu da kyau ubangiji subhanahu wata'ala ka azurta mu da kyawawan ayyuka na kwarai wajen karewar rayuwar wajen cikan ainihin mutuwar mu Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ka azurta mu da halal ubangiji subhanahu wata'ala ka dora mana ka aza mana ka ba mu damar sauke dukkanin hakkokin yan uwanmu ba karfi ba dabara sai ga Allah ya kai bawon Allah idan malakul maut ya sauki gare ka dan ya karbi ranka la hawla wala quwwata illa billah a lokacin nan zaka rabu duk da wasu abokanka zaka rabu da duk danginka zaka rabu da duk masoyanka babu karfi babu ga ainihin dabara sai ga Allah subhanahu wata'ala bawon Allah idan ka shiga kabarinka aka dauke ka ka tsoma ka a cikin kabari ba kowa a wannan lokacin sai aikinka babu karfi babu dabara sai ga Allah bawon Allah idan kiyama ta tsayu aka sai da kai a gaban Allah ranan baka tunanin kowa baka tunanin komai babu karfi babu dabara sai ga Allah bawon Allah idan aka zo auna aikinka wajen yin hisabi akan abin da ka yi bawon Allah ranar tsoro na ƙarshe babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah Allah muna roƙonka ka tseratar da mu daga azaban kabari Allah ka azurta mu da ayyuka waɗanda za su haskaka fuskokinmu a ranar da za mu haɗu da kai ya ubangijin talikai ya ku bayin Allah lalle kabari wallahi wajen duhu ne mai tsanani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haka yayin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa wata mace ta mutu a cikin garin madina sahabbai suka tsaya suka mata sallah cikin dare ne suka sallace ta suka kai ta kabarinta suka binne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabe ga wannan mace ba a aikin da take yi a aikin masallaci wato sharan masallaci sai manzon Allah ya tambaye sahabbai yace ina matan nan sahabbai suka kwashe labari suka bashi suka ce mun mun kyamaci mu daga ka da daddare saboda hidima da kai ta yi da rana kuma da daddare mu saki fitunanka shi yasa muka ga bari mu bara mu maka magana ba muka je muka binne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku nuna mun kabarinta aka jagoranci manzon Allah har makabarta har kan kabarinta aka ce ga inda aka binne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan baiwar Allah a cikin kabarinta ya mata sallah tare da sauran sahabban da suka raka shi kafin ya tashi ya bar wajen sai ya ce wa sahabbai kai gurguran duk da suke kewaye a nan kowanne duhu ne a makil a cikinsa amma yanzu yanzu nan sakamakon sallar da naima wannan baiwar Allah da addu'o'in da naima dukkan waɗanda suke makwabtaka da ita Allah ya haskaka kaburburan su gabaki ɗayansu ya'yan kuwa babu wani duhu a duniyan nan wanda ka taba ganin shi ko wanda baka taba ganin sa ba da billahi azum ya kai duhun kabari babu wannan duhun a duniya ya'yan uwa abu na gaba kabari yana matse mutane duk wanda aka ɗauke shi aka sashi a kabari kabari yakan matse shi wallahi babu wanda zai tsira daga wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi hadisin mu'az bin abin nan sa'ad bin mu'az manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da bawon nan bawon Allah ya rasu bawon Allah ya rasu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yau ni bawon Allah salihi ya bar duniya shine mu'abun nan sa'd bin mu'az manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kabari za ta masa sa'ad bin mu'az duk da kasancewar shi bawon Allah na kwarai wanda ta dalilin mutuwansa sai da al'arshin Allah ya yi girgiza ba a samu wani mutum wanda al'arshin Allah ta girgiza ba sai sa'ad bin mu'az sai manzo Allah ce amma duk da haka kabari sai ta masu sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az shine wanda kofofin sama gabaki daya suka budu a ranar da ya mutu sai manzo Allah ce amma duk da haka sai kabari ya masu sa'ad bin mu'az ya lillah sai manzan Allah waiwai ya ce waye a cikin kudin tsira in sa'ad bin mu'az bai tsira ba game da matsewar kabari ya bayin Allah kabari makaranta ne da kowane musulmi zai san ayoyi zai san karatu mai yawan gaske da rusa masu yawa akan abin da ya shafi kabari domin ita ce take kusa da lahira daga ita sai lahira ita ne wanda take bayyana dukkanin abin da mutum ya a nan gidan duniya na kwarai ne ko na banza ne ita ce take bayyana meye mutum ya mutu a kansa na kwarai ne ko na banza ne kabari za ta bayyana shi domin a wannan lokacin ne dukkanin wani cin jarabawa zai bayyana ka ci jarabawar rayuwa ko baka ci ba wallahi cikin kabari ne result din zai fara fitowa Allah ka samu dace Allah ka gafarta mana kurakuran mu ya ayi uwa a riki guziri wannan guziri zuwa wannan kabari shine ayyuka na kwarai don manzan Allah ya nuna mana kar mu yi nisa da shi kar mu dinga mantawa da shi sai manzan Allah ce da na hana ku ziyarar kabari amma yanzu ku dinga ziyarar makabarta ku dinga kai ziyara da ta dinga tunatar da ku wannan gida ya ku bayan Allah kabari wani da she ne da zuciya ba ta iya mantawa da shi idan an tunatar da ita sai dai in ta yi nisa ta shigala amma a wannan lokacin dole ta tuna domin a wannan lokaci za ka je ka ga mutanen da ke kwanci a wannan waje da wanda ya zanto maɗaukaki ne da wanda ya zanto kaskantacce ne da wanda ya zanto mawadaci ne da wanda ya zanto talaka ne da sarki ne da ko kuma wanda ya zanto wanda ake jagoranta talaka kenan ba ka iya bambance wanne ne kabarin wani wanne ne kabarin wani in tafiya ta yi tafiya domin ga kabarin nan duk sun zo ɗaya ya ku bayin allah mu yi kokari mu tattala guziri don kwanciya a wannan waje wallahi ka kula da ibada ka kula da ɗabi'a ka kula da addini ka kula da ɗabi'u ka gyara halayenka ka nisanci miyagun ayyuka ka kyale fasadi ka kyale barna ka kyale dukkan mun ta'addanci wannan waje tana jiran ka tana jira na billahi alazim idan baka kyautata ta ba kai kan ka riga ka gama hasara ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci wani jana'iza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gefe sai ya kwama kuka lokacin yana takan kasa yana cewa wasu habbai saboda kwanciya a wannan waje kowa ya tattali manzan Allah ya waigoya hagu da dama yana gaya wasu habbai yana cewa saboda zama a wannan waje kowa fa ya shiri saboda zama a wannan waje kowa fa ya shiri ya ɗan uwa me ka tana da mata ya kai bawon Allah me ka tana da kwanciyar me ka tana da mata me ka aje da zaka je ka kwanta a wajen kai nazari yi nazari su yi nazari mu yi nazari bangiji su biyana wata'ala ya samu dace ina roƙon allah su biyana wata'ala ya sanya kaburburanmu ya zama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ya allah karkasa kaburburanmu su zama ramuka ne daga cikin ramukan wuta ya allah ya allah ka yafe mana zunubanmu allah ka gafarta mana allah ka ainihin jikanmu allah ka karbi tubanmu bangiji su biyana wata'ala ka samu kyakkyawan cikawa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka raba mu da azabin wuta Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka samu kyakkyawan karshe ubangiji subhanahu wataala ka raba mu da fitinun zamani ubangiji subhanahu wataala ka samu cika da imani Allah ka yafe mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji subhanahu wataala ka ba mu masu lafiya ka kara musu lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ubangiji subhanahu wataala waɗanda suke cikin kunci Allah ka yaye musu ubangiji ta'ala ka samu dace wannan shi ne ƙarshen hudubar mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana mawuka gaba ki daya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jami'il muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu fastaghfiruhu innahu kana tawwabar rahima wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin qumu ila salatikum yarhamkumullah